فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikonsa ne da gaddarawarsa ya haɗa fuskokinmu a bakin wannan masallaci mai albarka wanda ake masa laƙabi da masallacin Malam Abdullahi Tarbutu Allah ta'ala ya masa rahama da sauran malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya rahamshe su da iyayenmu da kuma sauran iyalai da sauran musulmai maza da mata muna addu'a Allah ya gafarta musu a kamar yadda malam da ya gabata ya faɗa yau muna talatin ga wata na shawwal wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan hudu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a malam ya ja hankalinmu game da wani abin da ya shafi aƙida to alhamdulillah yau karatun gaba ɗaya duka zai zama aƙida ne saboda wato abace wanda ya kamata ya zama wajibi mu yi ta tunatar da junanmu saboda hatsarin da ake ciki a wannan hali na yanzu abubuwan da za su zo su raba ka da aƙidar musulunci ba wani abu bane ga sunan Allah ta'ala ya tsare mu da haka yan uwa musulmi ne ma abin da nake gani ya kamata in tunatar da kaina da masu sauraro shine abin da ya shafi tauhidi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wato tauhidi shine abin da zai inganta maka alaƙarka da ubangijinka shine abin da wato za ka samu sa'ada ta duniya da lahira za ka samu rabauta ta duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu ita. Da haka uwa musulmi, kalmar tauhidi, kamar yadda sauran kalmomi suke na larabci, yana da ta'arifinsa lugatan wasilahan. In aka ce a tauhid a wajen malam balarabe yana nufin al'ifrat ne kawai kaɗaita abu, kaɗaitaka. Don haka sai malamai kuma suka ce in aka ce a tauhid huwa ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat shi ne kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wato da abin da yake ɓance shi da abin da ya taƙaita a gare shi ki kaɗai wato na rububiyya wato shi ne wato af'alullahi subhanahu wa ta'ala bawa ya tabbatarwa ya yi imani da ayyukan Ubangiji, sa'an bawa ya yi imani ya tabbatar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya ɗora masa na bauta, ya kaɗaita shi da bauta. Sa'an ya yi imani da sunayensa da siffofinsa wanda ya tabbatar wa kansa, ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar masa. wajibi ne a rayuwarmu mazanmu da matanmu mu tabbatar da wa'annan abubuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Mu tabbatar da wa'annan nau'i guda uku ko kaso guda uku ga Allah duka ya zama muna da cikakken tauhidi, muna da cikakken imani a kansu, to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wannan kuma al'amari ne wanda yake buƙatar addu'a neman shari'a a wajen Allah. Wato tabbatar da waɗannan abubuwa shi ne yake tabbatar da musuluncinka, shi yake tabbatar da imaninka. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. In aka ce na farko, wato rububiya shi ne malamai suka ce al'imanu bi annallaha ta'ala huwal khaliqu الرازق المدبر wato shine imani da cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mahalici ana shi yayi halitta shi ya halicci duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin ta shine mai azurtawa shine kuma wanda yake tsara komai yana tafiya a bisa tsarawarsa Allah ta'ala ya taimake mu akan wannan wannan tauhidin ɗaya ne daga cikin kaso na tauhidi guda uku da muka ambata yanzu. Ya zama wajibi ga musulmi ya tabbatar da wannan tauhidin. Kamar yadda na ce da farko, dole ya mun tabbatar da su gaba ɗaya. Idan ya zama mun tabbatar da wannan, ba mu tabbatar da saura ba to har yanzu ba mu zama musulmai ba. Kamar yadda yake waɗanda ba musulmai ba, waɗanda suke arna in ka tambaye su wane ne ya halicci mutane wane ne ya halicci duniya sama da ƙasa za su ce maka Allah ne to amma wannan bai sa sun zama musulmai ba ko bai sa sun zama masu imani ba amma wajibi ne ƴan uwa musulmi mu tabbatar da nau'ikan guda uku duka gaba ɗaya Allah ta'ala ya taimake mu game da wannan alarama Allah madaukakin sarki yace inna rabbakumullahu alladhi
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم الله mai girma da ɗaukaka ya tabbatar mana da cewa Allah maɗaukin sarki shi ya halarci sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai. wajibi ne kowane bawa ya tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu duka halitta ne na Allah. Wajibi ne mu ɗauki wannan, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Abu na biyu da malamai suka ce shi ne arrazi, shi ne mai azurtawa. Wajibi ne mu tabbatar a zuciyarmu duk abin da ka ga kana rayuwa da shi na arziki to haka Allah maɗaukakin sarki shi ne ya azurta ka da wannan arziki ko cikin ayar da malam ya karanta yanzu inna Allah huwa razzaqu
inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin lalle Allah maɗaukakin sarki huwa razzaqu shine mai azurtawa wajibi ne abin da kaga kana amfani da shi to Allah madaukakin sarki shine ya azurta ka da shi don haka mu yi imani cewa Allah madaukakin sarki shi yake azurtawa don haka ya ajiye kowa a matsayinsa ya ba wa kowa iya bakin rabansa da ya kaddara masa ko ba haka ba da haka in ka ganka da arziki to ba sai ka je wajen boka ba ko baka je ba za ka yi arziki ko ba haka ba ne da haka za ka ga mutum ba zai tashi shiga bare-bare ba sai ya fara riƙe wani abu na naira a hannunsa sai ya ga cewa to yanzu bari ya fara faɗe-faɗe Allah ta'ala ya shirye mu da haka ‘yan uwa musulmi mai imani cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake bayarwa kuma shi yake hanawa shi yake bawa wani da yawa ya bawa wani kaɗan idan Allah ya sa arzikinka kaɗan ne ba inda za ka shiga ka samu da yawa ko ba haka ba ba gurin malamin da za ka je ya azurta ka ba wajen bokon da za ka je ya baka arziki Allah maɗaukakin sarki ya ce kyau don haka Allah maɗaukakin sarki mu yi imani cewa shi yake dayawa kuma shi yake kashewa ko ba haka ba don haka Allah mai girma da kuka in kaga kana raye kana tafiya to Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙaddara maka rayuwa za ka yi iya bakin muddar da aka ƙaddara maka idan ya ƙare wannan muddar babu wani mai ƙara maka wani lokaci la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba wanda zai maka ƙarin sa'a ɗaya ba kuma wanda zai rage maka wato sa'a ɗaya cikin wato ajalinka ko cikin shekarunka da haka ‘yan uwa musulmi idan muka yi imani da wannan muka tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki wannan wato aiki nasa da yake ɓance shi to mun huta ma ainihin ranmu mun hutar da zuciyarmu mun sallama wa Allah maɗaukakin sarki aikinsa shi yake kashewa shi yake rayawa da haka za mu gani musamman al'amarin rayuwa da yake zame mana wa'azi ku yi fira da mutum tsirar dare ashe watakila ba zai kai asuba ba kun yi sallama da shi ashe sallama kuka yi gaba ɗaya ta ƙarshe saboda lokacinsa ya yi ba abin da zai ƙara musu wani lokaci kawai mutuwa sai a gabansa lokacin ya yi don haka duk wanda yake rayuwa zai rayu ne zuwa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗiba masa in lokacin ya yi babu makawa Allah maɗaukacin sarki ka rayar da mu rayuwa ta imani ka karɓi rayuwarmu muna musulmai haka yan uwa musulmi duk wanda ya ganshi da wani matsayi da wata kujera to Allah maɗaukakin sarki shi yake bayarwa qulillahumma
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana cewa wato shine wanda ya mallaki mulki. shi ne wanda ya mallaki wani dukkan matsayi shi ne wanda ya mallaki dukkan wata kujera idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ka akan wannan kujerar karka je wajen kowane boka ko ba haka ba Allah maɗaukakin sarki zai baka a nan za mu ga cewa wani ba zai tashi shi ma biye-biye ba sai ya gan shi akan kujera ya zauna sai a ce to ka dage akwai akwai yan adawa to dan adawa ya isa ya sauke ka akan kujera kamar da bai isa ya baka ba bai isa ya sauke ka ba kuma so da yawa wato manya ko shugabanni masu matsayi suna mantawa sai mutum Allah ya bashi ni'imar sa'annan sai ya yi masa kuma mai sai ya bidire ka samu matsayinka baka yi shirka ba baka bi wajen boka ba to sa'an nan kuma daga baya sai ka ce to kar a zo a ture yadda yadda ya zama ka fara wannan shi yake nuna za ka yi kuma shi ne zai nuna cewa wata ba kai ba ne ko ba haka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka wato magabatanmu masu arziki da masu kujeru musallama wa Allah madaukakin sarki gaba mu cewa bayarwan aikinsa ne don haka kuma kwacewa ma aikinsa ne ko ba haka ba kuma musamman ma kujerun da suke da da suke da mudda ko da yawa suna da muddaye kai ma ka sani cewa in ka hau shekara kaza za ka yi ko ba haka bane daga shekara ta yi kuma sai a fara biye-biye ko a je a taɓa wannan a taɓa wannan ƙarshe har a kai ga wato shirka da barin Allah maɗauki sarki gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauwaƙa ko mai kai ka samu abin da kake so to Allah maɗauki sarki ya ƙaddara wannan abin zai same ka dama dama za ka same shi ba sai ka wani biye-biye ba in arziki ne kamar yadda muka faɗa ba ruwanka sai ka haɗa kai da wata aljana za ka yi shi ko ba ka ba ba ta yi ta ba ka ba dama Allah ya kaddara za ka yi to kawai ka bi hanyar yin Allah ta'ala sai ya baka Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu da haka wannan tawiri wajibi ne mu tabbatarwa Allah maɗaukacin sarki aikinsa mu yi imani da cewa Allah maɗaukacin sarki shi yake wa'annan abubuwa shi yake rayawa, shi yake kashewa, shi yake saukar da ruwan sama, shi yake fitar da tsirrai, shi yake ba da lafiya, shi yake sanya cuta, wannan duka aiki ne na Allah maɗaukacin sarki, Allah ta'ala ya taimake mu akan wannan. ‘Yan wa musulmi, kaso na biyu shi ne wato tauhidi na uluhiyya. Wannan kuma wato zai zama aikin bayi ne shine ifradullahi bil ibada bayan Allah su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta su ainihin ibada saboda shi wanda wannan kamar yadda malaikar tuwar wancan aya a misali wato a wanda yake rububiya ayoyi suna nan da dama wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa duka wayannan ayyuka nasa ne kuma babu wanda ya isa yi su sai shi subhanahu wata'ala da haka imani da su wajibi ne a gare mu haka kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta aka Allah ramma akwai wata aya ko wata sura a cikin alkur'ani wanda aka ce wannan sura din tana daidai da ɗaya bisa ukun ƙura'ani. Surusul ƙura'an ko? Izu ashirin ce ta alƙura'ani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد نعم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah maɗaukakin sarki wato ya bayyana yadda wato yadda shi Allah maɗaukakin sarki yake wasu daga cikin malamai na tafsiri wato suka ce sababin sun kawo asbab na wannan sura kashi-kashi ko ba haka ba daga cikin wanda wato na yi karo da shi wato suka ce ikrama yake cewa lokacin da yahudu suka ce su suna bauta wa uzairu ɗan Allah su kuma nasara sai suka ce to su suna bauta wa almasihu ɗan Allah sai ga majusawa almajus suka ce su kuma suna bautar rana da wata ga mushrikai kuma suka ce to su kuma masu bautar al'autan su masu bautar gumaka ne kaga kaso da yawa kowa ya kama wato nasa kowa ya kama ɓangarensa kuma wanda yake ba mai ɓullewa ba ko ba haka ba ne daga cikin wayannan kaso da aka ambata wasu mutanen kirki suka rika salihan bayan suka rika suka ce su ne abin bautar su suke bautawa amma duka Allah maɗaukakin sarki sai ya tattara su sai ya yi watsi da abubuwan bautan nasu ko sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace da shi kul kace huwa Allahu ahad haka ne ko kace shine Allah guda ɗaya shine Allah guda nawa guda ɗaya haka Allah maɗaukakin sarki kaga uluhiyya kenan shine Allah guda ɗaya ku kaɗe ta shi da bauta a daidai lokacin da wato kasuwar tarayya ga Allah take take haɓaka take ci take tashe a daidai lokacin Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mushrikan da aka ambata suna bautata wa gumaka suna da gumaka 300 da wani abu a cikin Kaaba kowa da nasa kowane family da nasu ko kaga duk inda ka samu bauta aka ce wannan wajen bauta ne amma na gida kaza ne wannan kuma na ƙabila kaza ne wannan na wayansu kaza ne kowa da nasa wani ba zai je na wajen wayansu ba Allah maɗaukacin sarki gaba ɗaya sai ya tattara su ya yi watsi da su ya yi fatali da su ya ce ku kama Allah ku riƙe shi ne al'ahadu samar ma'ana Allah maɗaukacin sarki shi ne guda ɗaya shi ne ibn kasir Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wato huwal wahidul huwal wahidul ahad shine Allah wanda yake cilo guda ɗaya tak ba shi da na biyu allazi la sharika lahu wala nadira lahu wala nazira lahu wala mathila lahu wala adila wala adila lahu wala nadida wala nadida lahu wala shabiha Allah madaukakin sarki duka wayannan tarkacen ba shi da su shi kadai ya kadaita shi kadai ake kadaitawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka zamu ga cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa shi din shine shine abin bauta to dan haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo dalilin bautar ko Allah madaukakin sarki yace shine Allah ka ce da su shine Allah guda daya sai Allah ya ce Allahu samad ko shine Allah madaukakin sarki wanda ake nufi da bukata da haka in kana da bukata kar ka tsaya wajen kowa wato ka fuskanci ubangijinka subhanahu wata'ala ko iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kenan kana da bukata to ba ka da wani shamaki tsakaninka da ubangiji ubangijinka ne kai kuma bawansa ne ko ba haka ba da haka imaninka da tauhidinka sirri ne tsakaninka da ubangiji ko ba haka bane ya tabbata cewa in ka karanta wannan a sallah kace iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah ya ce haza baini wa baina abdi ai ba wanda ya sani daga kai sai ubangijinka bautar da kake masa menene a zuciyarka me ka kudurce wace niyya kai Allah ne kadai ya sani Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka shine wanda ake nufi da bukata in kana son wato lafiya ka roki Allah in kana son arziki ka roki Allah idan mulki kake so ka roƙi Allah wannan shine wato wani daga cikin malamai yace wato as-samadu yace shine wato yasmudu ilayhi al-khalaiqu wanda dukkan halittu za su karkata zuwa gare shi fi hawaijihim wa masailihim cikin bukatunsu da abubuwan da suke da bukata su roƙi ubangiji gaba ɗaya su karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu akan wannan da haka wannan haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki wajibi mu tabbatar masa da shi sai Allah maɗaukakin sarki ce lam yalid wa lam yulad shi Allah maɗaukakin sarki bai haifa ba kuma ba haife shi ba ko ba haka ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sa'annan babu wani kiri tare da shi ba shi da wani abokin aiki ba shi da wani mataimaki wasu suka ce ai ai wala sahibata lahu kenan ba shi da mata barantana a yi maganar aihuwa ko? Da haka Allah maɗaukaki sarki wannan Sura ta bayyana wato, wato matsayin Allah maɗaukakin sarki a wajenmu. Da wannan ne wani daga cikin wato sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda annabi ya shugabantar da shi zuwa ga wata sariya aka ce da ya tafi duk lokacin da zai musu sallah wanda za su ji karatunsa idan ya karanta surar da zai karanta sai ya goya da ulhu Allahu ahad haka aka yi ta yi har aka dawo aka dawo mabiyansa ko wanda suke tare da shi ya shugabance su suka dawo suka labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake yi annabi yace to ku je ku tambaye shi me yasa yake yin haka ka ji kotu ta adalci ko ba ce masa ba ce to ku kira shi zai zo ya amsa yanzu zai zai san me yasa yake haka a waya ga masa sai annabi ce ku tambaye shi saluhu ko ba haka bane ku tambaye shi me yasa yake yi sai suka je suka tambaye shi ai mun ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam yace mu tambaye ka me yasa kake karanta qul huwallahu a kowace raka a kowace karatu da haka sai yace saboda ita ta kunshi sufar Allah mai rahama saboda haka yasa nake son karanta ta suka dawo suka bada labari sai annabi ya ce to ku bashi labari Allah madaukakin sarki yana son shi shi ma Allah saboda yana son qul huwallahu ta kunshi wato siffa ta Allah madaukakin sarki sai Allah manzo sallallahu ya ce a bashi labari Allah ya ce yana son shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma a wannan zamani zaka ga cewa surar sukutum an karanto ta sai aka ce wai siffa ce ta wani mutum wai shi ma ya ɗauki wannan siffar wa iyadu billahi Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan da haka irin wayannan abubuwa abubuwa ne wayanda suke masu yi kansu sun sani ko da mabiya ba su sani ba wayanda suke irin wayannan maganganu su ɗauki siffar Allah madaukakin sarki su bawa bawan Allah da su kansu sun sani wanda suke shugabantar abin sun san cewa wato abin da suke kai ba gaskiya ba ne ƙarya ne sai dai ya zama mabiya ba su sani ba domin akwai irin waɗannan ƙungiyoyi da mutane waɗanda suka ɗauke ta wata hanya ce wanda za su ɗan zamar da mutane su samu wani kaso a nasu kamar yadda dama haka shaidan ya ce zai iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya fusgi mutane shi ma ya samu jama'arsa Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin ayoyi da dama cewa shine abin bauta Allah madaukakin sarki ce wa ilahukum ilahu wahid ko abin bautar ku shine abin bauta guda daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka dama mai wa'azi na farko ya riga ya gabatar da wa'azin kusan ni kawai na tsaya ne dai saboda cika umarni kuma lokaci ya riga ya yi abinda na faɗa ya zama daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa abinda kuma ya zama kuskure ne Allah ta'ala ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah mun saurari nasiha da kuma jan hankali mai matuƙar muhimmanci da kuma tsada sannan kuma wanda ake matuƙar buƙata a daidai wannan lokaci da muke ciki shine wato nasiha akan tauhidi da muka ji daga bakin Ustaz Ahmad Tijjani Allah saka da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon aiki da abin da muka saurara daga bakin malam a malam ya ji hankalin mu kwarai da gaske akan abin da ya shafi tauhidi kamar da malam ya faɗa tauhidi da larabci shine kawai kadaita Allah wannan shine tauhidi sannan malam ya kawo mana karkasuwar tauhidi guda uku da malamai suka fitar a cikin ayin alkur'an da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine kuma wanda ya faɗa tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma' wa sifat sannan ya faɗa mana ma'anonin duka waɗannan tauhidin gaba ɗaya a dunkule a takaice saboda lokaci kamar da malam ya ce tauhidi da larabci shine a kadaita Allah to haka nan kuma
tauhidi idan muka ɗauki waɗannan karkasuwan tauhidin da ya kawo mana guda uku to abin da ake nufi shine a kaɗaita Allah a cikin nau'in waɗannan tauhidin guda uku kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun to ana so mutum ya kaɗaita Allah da su misali ya ce tauhidin rububiyya shine tauhidi wanda yake da alaka da ayyukan ubangiji ya ta'allaq bi af'alillah ayyukan ubangiji shine Allah shi yayi halitta shi yake azautawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake ba da lafiya shi yake jarrabawa da rashin lafiya sannan duk abin da ɗan adam ya tsinci kansa na kunci na jarrabawa a rayuwa wannan duka daga Allah ne sannan duk abin da ɗan adam ya tsinci kansa na yalwa da arziki duka daga Allah ne to wannan duka ana so ka kadaita Allah a cikin waɗannan ayyukan gaba ɗaya ya zama ka tabbatar a zuciyarka kana da yakinin cewa Allah shi yake yin waɗannan abubuwan gaba ɗaya sannan tauhidul uluhiyya kamar da malam ya faɗa shine ka kadaita Allah da bauta shi kadai kada ka hada shi da kowa a wajen bauta bauta kuma kamar da aka sani shine ba kawai ayi sallah ayi azumi ayi zakka su kadai ne bauta ba akwai nau'i na bauta da yawa da malamai suka karantar da mu a tauhidi irin su al-istighatha al-isti'ana irin su az-zabh irin su an-nazar da sauransu istighatha shine mutum ya shiga wani musiba ko ya shiga bala'i to babu wanda ya kamata ya kira a daidai wannan lokaci sai Allah madaukin sarki shi kadai sannan mutum yana neman taimako babu wanda ya nemi ya kamata ya nemi taimako a wajensa wanda ba zai iya yi ba wanda taimakon da babu wanda zai iya yin sa sai Allah to wannan bai dace neman taimako a wajen wani ba sai a wajen Allah haka neman agaji da sauransu to saboda haka wannan bautar ana so ka kadaita Allah shi kadai da wannan bautar gaba daya kada ya zanto kana bauta wa Allah a ɓangare guda a wani ɓangare kuma kana neman agaji ko a wajen wani malami ko a wajen mala'iki ko a wajen wani shehi ko wani abu mai kama da wannan ko kuma kana neman taimako a wajen sa ko kana neman sa'a ko wani abu mai kama da wannan wanda wannan idan mutum ya yi wannan to ya zama bai kaɗaita Allah ba sunan shi bai kaɗaita Allah ba saboda ka baya cikin masu tauhidi idan ya zanto ko da kuwa zaka bauta wa Allah ɓangare guda a gefe guda kuma zaka ɗauki wato ibadar wata kaso na ibada ka jingina wa wani wanda ba Allah ba to ibada ka sunanta rusasshiya gaba daya kamar baka kadaita Allah bane kamar da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yake faɗa a cikin littafin sa kashfu shubuhat yake cewa da mutum zai zo da kashi 99 na tauhidi duka ya kadaita Allah a cikin tauhidin kashi 99 sai zanto saura kashi ɗaya kawai sai ya ɗauke shi ya jingina zuwa ga wani wanda ba Allah ba kamar neman agaji mutumin da ya faɗa kogi ko mutumin da zai hatsari to a lokacin da ya ga cewa wa motarsa tana tangal-tangal zai hatsari to a daidai wannan lokacin babu wanda zai kawo maka ɗauki in ba Allah ba a wannan lokaci to Allah kawai zaka kira to maimakon ya kira sai Allah sai ya kira wani malami ko ya kira wani waliyi to anan tauhidinsa ya rushe saboda ya jingina wani kaso na tauhidi zuwa ga wani wanda ba Allah ba wannan shine a takaice abin da ya safi a tauhidi na biyu sai tauhidul asma wa sifat shine kadaita Allah a cikin sifofinsa da sunayensa gaba daya Allah ta'ala yana da asifatul ula sifofi waɗanda suke maɗaukaka kuma shi kaɗai ya sifanci da waɗannan sifofi ko da ka ji an kira wata sifa wanda sunansu ɗaya daga cikin sifofin Allah kamar ji kamar gani kamar hannaye kamar fuska da sauransu to wannan baya nuna cewa tana kama da sifar Allah a'a sifar Allah shi kaɗai ya keɓanci da waɗannan sifofi ba shi da makamanci a cikin halittunsa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani wanda ya kama da ubangiji a cikin sifofinsa ji dan adam yana da ji jin da ya dace da halittarsa Allah ta'ala ma kuma yana ji amma jin da ya dace da zatinsa Allah madaukakin sarki saboda haka babu wani abu kwatan kwacinsa ko wanda ya kama da shi a cikin halittunsa wannan shine abin da malam ya karantar da mu Allah ya saka alkhairi Allah ba mu ikon abinda yin aiki da abin da muka wato wato ji daga bakin bakunan malamanmu. Wannan ya ce, Assalamu alaikum malam, tambaya ina so a yi min bayani akan gaban da baka san mai kai wa mutum ba, yana gaba da ni ko na gaida ba ta amsawa har ni ma na daina bisala. Wannan tambaya take yi a takaice saboda lokaci zan iya amsawa insha Allah. babu shakka gaba bai halatta ba musulunci haramun ne a yi gaba tsakanin musulmi da musulmi musulunci ya haramta wannan akwai hadisai da dama daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi nuni da wannan saboda haka ita wadda take yi wa magana ba ta saurara ta babu shakka wannan ta saba wa Allah sannan kuma ta saba wa koyarwar addinin musulunci ta kuma saba wa addinin musulunci saboda haka ya kamata ta ji tsoron Allah ta sani gaba haramun ne addinin musulunci musulunci ya haramta gaba tsakanin musulmi da musulmi saboda haka ta ji tsoron Allah ta dawo kan hanya ko ta dawo kan tirba akwai hadisi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko hadisai da dama ma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan abin da ya shafi gaba da kuma ma hukunci akan waɗanda suke yin gaba da haka wannan ta ji tsoron Allah ta dawo zuwa ga daidai ita kuma wadda take yin magana ba a kula ta sai ta yi haƙuri ta zama mai haƙuri ta yi haƙuri ta koma ta yi magana ko da ita bata saurare ta ba ta dai yi haƙuri kada ita ta ɗauke ta da gaba ko da ita waccan ta ɗauke ta gaba wannan shine a takaice da haka za mu kirawo ɗaya daga cikin wato limamin wannan masallaci Ustaz Musa don ya rufe mana wannan taro da addu'a a malam bismillah
Assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya ga nuna mana farkon wannan taro da aka yi na wannan wa'azi da aka kawo mana ziyara wannan masallaci namu bangiji Allah saka da alkhairi malamai da suka zo suka taimaka suka fadakar bangiji Allah sa a mizanin kyawun aikin su dan agaji kuma da suka zo tun da wuri suka zo suka shirya kayan sauti ubangiji su ma Allah biya su Allah kuma mai da kowa gidansa lafiya a cikin kwanan nan sati da ya gabata akwai makota biyu na masallacin nan da Allah musu rasuwa akwai wata dattijuwa da kuma matar malam Mustafa da Allah ya musu rasuwa muna fata ubangiji Allah gafarta musu Allah ji kansu Allah yafe musu Allah sa mutuwa hutu ne jiya da suka yi ubangiji Allah sa iyaka wahala su kenan wannan wazi da kai ubangiji Allah sa albarka a cikin shi malam Ahmad Tijani da malam Ibrahim Aisami wanda saka musu da alkhairi sun jawo hankula sosai da fatan mu abin da ya rage mana aiki Allah sa mu aiki da abin da muka ji kuma mu sani musamman wannan gaba ta karhe da malam ya yi magana a kai na tauhidi shi ne fa gabaki ɗaya in mutum ya rasa shi to gabaki ɗaya ayyukansa sun lalace gaba ɗaya Allah sauwaƙe shi ne wanda ubangiji Allah yake faɗa in Allah ya sa mutum ya cika da kalmar ta tauhidi ɗin to kuma duk abin da ya aikata a rayuwarsa to ya samu rabota in sha Allah kuma muna roƙon ubangiji Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu kalmar ta ƙarshe ta zama kalmar tauhidi Allah Ubangiji Allah ya nisanta mu daga aiki na sabanin tauhidi Ubangiji Allah ya sa ayyukan da zamu ke yi kullum muke aikin da Allah ya da shi kuma yake so sai mu karanta Fatiha mi salati annabi mi salati annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji Allah karba mana waɗannan bayan Allah da suka rasu Allah gafarta musu duk wanda muke kan hanya a dinta mu ta so Allah sa mu kikkiawar karshe bismillahir rahmanir